الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون
آه، المقصود من هذه الآية ما نفاد قولنا الآية التأدب من حال المنافقين نون معماك لغير حال المنافقين الذين كانوا يتهزون اليهود أولياء munafikan da a zahiri suna da a wasu musulmi ne amma kuma suna rikon yahudawa a matsayin mas- mas- masoya majibinta da murarsa a ɓoye wayo na su hunahu suna nasiha gare su suna ba su shawarwari ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi wayan kudu da ilihim asrarar mu'minina suna shirin asrarar mu'minai zuwa gare su zuwa ga yahuda wannan irin yadda yanzu ake samu daga da yawa daga wanda ake gani ko suke kiran su cewa su shugabanni ne na musulunci ko sarakunan musulmi وسبب نزولها سبب سفر wannan آية أن عبد الله بن أن عبد الله بن نفتل سوى عبد الله بن نفتل المنافق منافقي كان يدرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yakan zo ya zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yana haɗa zama da manzo wa ya fawo hadisi saboda yahudi amma koyaushe duk abin da aka gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai wajen yahudawa ya kai maganar wajen yahudawa فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة من حجره وترى من الله صلى الله عليه وسلم yana cikin wata rumfa daga rumfunansa iz qala manzala sai yace yadhulu alaikum yawma rajul wani mutum zai shigo gare ku a yau qalbuhu qalbu jabbar zuciyarsa zuciyar mai matakan nuna isa ce wayan zurbi ainihin shaitan yana duba da idanun shaitan fada hala ablamu naftar sablamu naftar ne shigo in kara da nakal ayin ya kasance mai korayen ido idanunsa kore fitar faƙali da wanda bi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi an tawa asabuka me ya kawo kai da jama'a ka za ku ringa zagi na sai mutumin nan ablamu naftar ya rantsa ya shi wallahi bai aikata haka ba ya je ya taho da jama'a da suke tare su ma suka zo suka rantsa da Allah cewa ba su faɗi haka ga manzo ba shi ne wani aya ta sauka a lantara ilallazai na tawar laukawar yanzu ba kai duba ba ba ka ga wasu mutane ba humul munafiqun su ne munafikai da suka jibinci wasu mutane humul yahud su ne yahudawa garib Allahu alaihi da Allah ya yi nufin su da azaba ya fishi da su ya nufi musu azaba ma hum minkum munafiqan nan ba za a lissafa su a cikin ku ba minar mu'minina ba za a lissafa su a cikin mu'mine ba wala minhum su kuma ba a lissafa su cikin yahudawa ba domin a zahiri suna da a wasu musulunta shi yasa ba za a iya lissafa su cikin yahudawa ba duk da cewa zuciyarsu tana tare da yahudawa barhum muzabzabuna bari su masu kai kawo ne si wajen yahudawa si wajen musulmi wa yahlifuna alal kadhib suna rantsuwa bisa ƙarya wato ba a muka rabi dole wato can ya ce ma hum minkum wala minhum ihbaru an ba da labari ne daga munafiqan da mai annabi yasuna mu'minin kullas cewa ba sa cikin mu'minai wanda imanin fiye tsarkaka wanda suke masu tsarkakakken imani wala min kafirin kullas su kuma kafirai ne tsantsa ba la tasbuna ila ha'ula'i wala ila ha'ula ba za a iya danganta su da wa'annan ba ba ko za a iya danganta su da wannan ba وهذا الجزء ما مستأنفة الجملة ما هم منكم ولا منهم قول إلا مستأنفة هذا ما تقدر هل يلي غابي أو هل من فاعل تولى كوكو هل إذا فاعل تولى بل هم مضبضبون أي مترددون مسكيك أولي بين الإيمان ذكان إيماني سنكيك أو ذكان إيماني الهالس أيماني بالطاقة وفور الهالس كافرتي تنطح لأن فيهم طرفا من الإيمان بحسب ظاهره domin ganin ne da zahirinsu suna da wani bangare na imani waɗanda fa minal kufri bi hasbi zahir ba'ini suna da wani bangare kuma na kafirci dangane da abin da yake boye a zuciyarsu a zuciyarsu su kan munafikai su kafirai ne amma a zahiri su mummune ne wa yahlifuna ala kadhib suna rantsuwa akan ƙarya ay qawlihim innahum mu'minun suna rantsuwa akan faɗin da suka yi cewa su mummune ne cewa wallahi da gaske ne wa hum ya'lamun alhali sun san ƙarya suke wal halu annahum ya'lamuna zalika alhali su sun san cewa ƙarya suke su ba mummune bane tsantsa wanda duk abin da aka yi a cikin musulmi za su ɗauka su kai wa yahudawa ya za a ce wa innan mummune ne tsantsa fa ya biyu rantsuwa su ga musu rantsuwa ce ga mus mai dilmiye ma'abucinta a cikin babban zunubi ko da ya dilmiye ma'abucinta a cikin wuta la uzra lahum fiha ba su da wani hanzari a wannan rantsuwar wa hadhihi yaminu gamsa finnari irin wannan rantsuwar tana wajabta mai yin ta dilmiya a cikin wuta kana mumina khalisan ko da mumuni ne tsantsa ko da mumuni ne tsantsa ya rantsa akan ƙarya ya san ƙarya ce to wannan rantsuwar ta za ta wajabta a ce ya sami dawwama a cikin wuta amma baluka in kana kafiran ballan na wanda yake kafiri wa fa'idatu da ikhbari anhum bi zalika ya fa'ida ba da labari daga gare su da wannan bayanu zammim alaihi a bayanin bidan a bayyana zargin su akan haka abdallahu lahu أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون kai masu wannan hali ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadi azaba mai tsananin mai tsanani a gare su innahu me yasa aka tanadi wannan azabar mai tsanani gare su domin su sa'a ma kanu ya'malu irin wannan aiki da suke abin ya kai inda ya kai a muni irin wannan aiki ya kai inda ya kai a muni kana da awa kai musulmi ne ka shiga cikin musulmi ka ringa ɗaukar asirinsu kana kaiwa maƙiya ai wannan abu ya kai inda ya kai a muni min al-ma'asi abinda suka aikata wannan daga sabon Allah اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء فلهم عذاب مهين to a sukar sun mai da rantsuwar da suke a matsayin wata kariya rantsuwar da suke wa musulmi cewa ai su dinnan ba kafirai ba ne ai su musulmi ne ya ta zame musu wata kariya domin za su ci gaba da yaudara a ringa ɗauka ko su ɗin mummunai ne sutura kariya ce a lafi bisa kawo su amfani da dukiyoyinsu a ai ja wal ma'ana abin da ake nufi jalu aymanuhum al-kazibata wa qatal li anfusihim wa amwalihim sun sanya rantsarantsan da suke na ƙarya a matsayin kariya da kawunan su da dukiyoyin su falala zalika in ba dan haka ba la qutilu da an yaƙe su wa uhiza amwalu da an kaɗe dukiyar su ko wa ihzabalu da an kaɗe dukiyar su fasaddu bi hal mu'minina an sabilillah suka tsare mu'minai daga tafarkin Allah da ita inda kuma yanzu magaransu na yanzu suka ƙara zurfafawa a kai sai ka ji an buɗe gidan rediyo na ƙur'ani ma ko an buɗe kaza kamar da gaske kamar addinin ake alhali ba addinin ake ba ana yaudara musulmi ne a shigo da wani abu wanda ba nasu ba a cikin su ko a ɗori labarin su a kai ga waɗanda suke kafirai shi yasa ba dan mutum ko ƙasa ta ce ta buɗe gidan rediyon ya musulunci ko ta buɗe ya gidan rediyon ya da ƙur'ani shikenan ta zama musulma ba dole a tsaya a duba a ga me take me shugabanninta suke me shugabanninta suke dan a tantance su waye su Eh, wanda yake musulmi dai na haƙiƙa bayan da za a yi samu ya haɗa kai da kafirai yadda nan gaba za a faɗa a nan gaba a wannan surar za a faɗa cewa ina wanda yake mummuni zai haɗa kai da kafiri a sun tsare mummunai da haka daga tafarkin Allah ayin jihadi fi ai daga a ce a yaƙe su bi katili ta fuskar kashe su a zamalin da karɓar dukiyoyin su wala ba za mu yi masu wannan sifa azaba ta wulaƙanci ta tabbata gare su lahira ce a lahira wal azabul awwal azaba ta farko fil duniya tun a nan duniya ne aure kamar ko ko bayan su mutu a kabari za a yi musu wannan azabar kafin ma a yi tashin alkiyama لو تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها
dukiyoyinsu ko ‘ya'yansu ba za ta yi musu wani amfani ba a wajen Allah ba za ta kare su ba duk dukiyar da suka tara ba za ta kare su ba daga azabar Allah haka nan ‘ya'yansu ba za su iya kare su ba daga azabar Allah min azabihi daga azabar Allah Ah, falahum azabun muhin azaba ta wulakanci ta ɗato wa ulaika a ulaika sauri wato ba za su kare su ba shay'a wani abu min al-igna na daga wadatarwa ulaika ba su wannan sifar asabun na su ne yan wuta su ne suka cancanci shiga wuta kai tsaye kun ga halibu wanda su sun shiga dinnan da wama za su da wasu musulunci a baki a duniya ba zai sa a fidda su daga wuta ba ba kamar mumini mai saban Allah mumini wanda yake saban Allah ta mai shiga wuta amma shi in koya shiga wutan zai fita Wa- wajibin ta'zibu bari ne ta kaf kabiratan su man hulul mujtara amma su wayannan da'awar ta su a imani a baki ne shi yasa an sun shiga wuta ba magana fita za su dawwama ne a cikin wutar يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون yau mai basu mula tun ranar da Allah zai tashe su zami a gaba ɗayan su bayani ko na lafi in sun je gaban Allah ma su taimaka masa rantsuwa a nan mummuni cewa su mummune ne da ban gaba in sun je gaban Allah rantsuwa za su yi wa su mana ta kuma na tuhu mu fita ta kuma illa an kanu wallahi rabbina ma kunna mushriki na to su ma nan kan gaba suke a cikin wannan rantsuwa a gaban Allah cewa su dinnan ba kafirai bane cewa su dinnan ai mummune ne kamar ya rufu da lafi ina yana suke muku rantsuwa a duniya ba sa ƙarya wa su bin adam ala shi suna ɗauka cewa wai wannan rantsuwar za ta yi musu wani amfani a lahira ɗauka suke cewa in suna in suka yi wannan rantsuwar a gaban Allah ko haka din zai sa su kubuta min nafi wai akwai wani abu da zai amfane su a min nafi a nafi wai akwai abu da zai a a rantsuwar da tasu za ta yi musu rana za ta amfane su lahira a lahira kan duniya kamar irin yadda suka yi amfani da ita a duniya suka yaudari musulmi to ganin suke ma a lahira za su yi haka Allah na'am innahum hum lakazibun kawai masu wannan sufa su ne makaryata na hakika su ne makaryata na hakika sun fi kowa sufantuwa da ƙarya a lalle kan makaryata ne mutumin da yake zai yake nema wai sai wa Allah ƙarya to ai ƙarya ta su ta kai inda ta kai ya fi kowa sufantuwa da sufar ƙarya استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون Yadda wa tsayin shaɗa abin da yake damu shaɗan ne rinjaye a kansu shaɗan ne rinjaye a kansu biɗa istaula ya rinjaye a kansu biɗa a taimako suka bi shi suka yi biyayya gare shi fa an samu zikiran ba wannan ya kawo shaɗan ɗin ya sa suka mance ambatan Allah suka mance ambatan Allah wannan ya sa ake cewa ɗan adam a rayuwarsa ta duniya duk yadda zai yayi ya ga ya kubuta daga sharrin shaidan domin idan ka bari har shaidan ya rinjaye a kanka har ya ƙya to shi ke nan ba abinda zai sai ko ya raba ka da ambatan Allah ko ko ya raba ka da ambatan Allah to ko ina kuma zai iya jan ambatan Allah a bakin mumini ba karamin makami bane gare shi shi yasa sufaye suke da ƙoƙarin ɗora bayi akan aiwata ambatan Allah saboda da zarar bawa ya bar amatan Allah to shikenan kuma ya shiga wani hali kuma in ya shi an zikirin rahmani nuka yin lahu shaidana fa huwa lahu qarin wa man yurid an zikirin rabbihi nasluhu azaban sa'ada yasa bawa ya ta kokarin ambatan Allah ko da bawa yana aikata sabo ko yana aikata abin da ba daidai ba amma dai kada ya yadda ya bar ambatan Allah barin bawa ambatan Allah ba karamin wato tafarki bane na ce shi dan ya sami rinjaye a kansu a ina sami rinjaye a kansa ko shi kenan sai ya manta da shi ambatan Allah gaba daya ya zama baya iya ambatan Allah ai fala su kuro ai ba su ambatan Allah bi alsinatihim da harsunan su wala kuro ko da zakatansu wa ma yaqaw minhum abin da ke afuwa da gare su min suratul zikri bil lisani da za a ji kamar suna ambatar Allah da harshe fa huwa kadhibu ƙarya suke ƙarya suke ulaika zu shaitan masu wannan sifa su ne ƙungiyar shaitan atba'uhu mabiya shaitan ala na'am fa aka kuje inna zuba shaitan hakika ƙungiyar shaitan hum alhasru su ne masu hasara ba wanda ya hasara sai ƙungiyar shaitan da hum fawwatu ala anfusihim na'imat da'ima domin sun tsere wa kawunan su ni'ima madawwamiya wa arruha sun bidar da kawunan nasu lil azabil muqim ga azaba wadda take tabbatacciya matabbace har abada
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي إن عزيز الذين يحادون الله حقيقة أنا نسكي ساقع الله ورسوله سكي ساقع مزا الله صلى الله عليه وسلم قال تاري الله أما هذا كوي سكي قال تاري شي زائبي ga tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma haka kawai su ce sun ji sun gani ga wani tsari wai wajen tsarin za a bi to laki filan ne duk irin isar da za a gani tare da wayannan su dinnan kaskantattu kaskantattu ne suna cikin kaskantattu almagalubi abin barin ja wanda ba makawa sai an rinjaye su tsarin Allah a koyaushe duk daɗewa shi zai nasara shi ya sa wanda ya riko da tsarin Allah shi ya riko da abin da zai nasara ka taɓa Allah la bilbani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya riga ya rubuta timfil azar ya rubuta fil lawhil mahfuz a lawhil mahfuz auqara ko kuma na kataba din Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta cewa na agali banna wallahi sai na yi rinjaye alawar rusuli da ni da manzanni na Allah lamarin sa ba makawa sai ya yi rinjaye hakanan lamarin manzannin Allah ba makawa sai ya yi rinjaye hakanan wannan suka tsaya inna a kan tsarin manzannin inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad bil hujjati ta fuskar kayan hujja wasai da kuma karfi ma ga wasai ko da karfi ma ko da rinjaye ta fuskar hujja ko ta rinjaye ta fuskar karfi ta fuskar takobi inna allaha qawiyyun aziz wani subhanahu wa ta'ala mabuwar aya mai karfi ne mai iko ne akan komai ba wani abu da zai gagara Allah لا aziz تجد mabuwayi ne mabuwayi ne to la tajid لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ubangiji ya ce lati jin ƙwaro ba yadda za ka samu mutane yominu billahi da yake sun yi imani da Allah wa yawmi lahir da ranar lahira imanin sahiha imanin da yake ingantacce to ba da za a yi wanda yake asibantu da haka a cewa dole man haddallaha wa rasulah ya yi soyayya ya yi abuta da duk wanda ya saba wa Allah ko ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نعم ba da za a yi a samu mummuni wanda yake ya yi imani imani ingantacce a ce yana abuta da makiyin Allah fal mumin mumini al masuf ya zai sifa wanda yake za a sifanta shi da wannan sifar la yakun an yusari kal kufar ba da za a yi ba mai yiwa bane a ce ya yi abuta da kafirai wa yuhibbu balata a ce ya so su da zuciyarsa domin in yi abuta da kafirai ko ya so kafirai a zuciyarsa to ya zama ba mai gaskiya ba a cikin imani ya zama imanin da yake da'awa ƙarya yake ba imani ne ba bari ya zama munafiki kamar yadda mawaƙi ya ce man tu'adi faɗar ada ka wan fasalar kalam idan abokinka wanda ya ce shi abokinka ne ya zamo yana haɗa kai da wanda yake gaba da kai ko wanda kake gaba da shi to ai ya tabbata shi maƙiyinka ne ya yi gaba da kai magana ta ƙare magana ta ƙare amma zarar sake fuska a fuskar kafirai idan hali ya kama a fili larura ta dan larura dan hali ya kama a haka to a sannan wannan ba laifi saboda abin da ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce mukan saki fuska a gaban wasu mutane alhali zakatan mutana la'antar su mukan saki fuska a gaban mutane alhali zakatan mutana la'antar su a bani za a kasa mutane da yake sun yi imani da Allah da ranar lahira a ce suna amta da wanda dige gaba da Allah da manzansa wanda ya saba Allah da manzansa wani kanu awil muhaduna ko da su masu saba wa Allah da manzansa sun zamo a ba'ahum iyayensu ne ayyul mu'minina ai iyayen su mu'mina mu'mini ko iyayensa ne suka ce sun bar Allah sun bar tsarin Allah to zai zama ba tsaka- ba wani abu tsakaninsa da su sai kiyayya sai kiyayya wa qaddama awwalan al'ada ubangiji ya gabatar da iyaye a nan da annahum tajibu da'atu domin an sani a shari'a cewa bin iyaye abu ne wanda yake wajibi summa abna sannan kuma ya kawo ya'ya ce awa abna'ahumu domin su ya'ya sun fura da zuciya sun mal'ihiwa na sannan ya ambaci wa kaddama sai kuma ya gabatar da yan uwa domin yan uwa suke taimakawa mutum bi manzilatul a'rud min az-zira'i kamar dantse ne dangane da hannu summa bil ashira sannan kuma ya kawo jama'a dangi yusdagasu domin ana neman taimako ne da dangi ana dogaro ne da dangi da can da akan samu dangin amma ba a yanzu ba ma da yake an rasa dangin ko mutum ya zai a yanzu a wannan zamani ya ce zai dogara wai da yana da dangi ya sai a cinye shi ba abin da za su yi masu to balle ya su dunahun bari suna nufin su da su wato ko da sabon iyayensu ne ko 'ya'yansu ko 'yan uwansu ko jama'arsu balle ya su dunahun bari mummunan suna nufin iyayen nasu da suke gaba da Allah suka gaba da manzon Allah ko ya'yan nasu da suka gaba da Allah suka gaba da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ƴan uwan nasu da suka gaba da Allah suka gaba da manzo ko jama'a ta su dangin nasu da suka gaba da Allah da manzon Allah suna nufin su da mummuna ko yuqatiluna suna kasu alal imani bisa cewa lallai su ba da gaske kama waqa'a li jama'atin min as-sahabati kamar yadda haka ya aku ga wasu daga cikin sahabbai a radiyallahu anhu Allah ya kare da gare su ruya Abdullah Mas'ud har wato da Abdullah Mas'ud a cikin wannan aya yace kala yace walau da wani da yace walau kanu aba'ahu yana nufin ababa da kamar jarrahi katala ababu aba ubaida ta dinnan ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya yi musu albishir da aljanna da hannunsa ya kashe mahaifinsa shi ne alamun jarrahi a kan imani a kan imani da yake kuma awon na abu yana nufin sai na abar filistin ya kira ɗansa ranar badar da a fito na fito ya ce ya rasulallahi ra'alatul ula kyale ne in zama a cikin kungiya ta farko wanda za a kashe ko kashe ne zai tare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce matina da gaskiya amma baka tabbar mu mu amfane ka kyale mu mu amfane ka ai rayuwar ka amfani ce ga addini da aka ce au iwanakum aiwanam ana nufin mus'ab ibn umayr ubayy ibn umayr ya kashe dan uwansa ubayy ibn umayr ranar uhud wanda shi ma kuma a ran nan din ya shahada a ran nan din shi sai na mus'ab ya shahada da ya ce a ashiratahu yana nufin sai na umar bin haddari ya kashe dan uwan mahaifiyarsa shine asiya bin hisham ibn al-mughira yawm badar ranar badar wa ali ibn abi da husayn ali da hamzata da aba ubaida kataru bani amin sun kashe 'ya'yan ammansu su ne ubatu da shaibatu 'ya'yan rabi'a da walidin rukubata ranar yakin badar an rawaito kuma cewa ban dan abdullahi dan abdullahi ubayyin ya yi niyyar kashe mahaifinsa saboda munafincin da mahaifin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya ya bari ko وقال أبي بكر الصديق ya abu ga sai na ayyukan siddiq سبك أباه ya faɗa wa babansa mali shine abu hafa يا حيث sami abu da ya ji shi yana fitar bakar magana a haƙin annabi daga baya Allah ya kaddara a baƙo hafa ɗin ya musulunta Eh, ya samu musulunta to a ula'ika masu wannan suka wanda kowa ma a shirye suke su yi gaba da shi matuƙar ya ce gaba zai da lamarin Allah allazina la yuhaduna wanda ba sa soyayya da makiya Allah kataba fi qulubihim iman wannan su ne ubangiji ya tabbatar da imani a zakatansu ya tabbata su mu'mini ne na hakika wa ayyada ubangiji ya karfafa su da ruhu min da haske na daga gare shi a nan ruhu ana nufin haske fassara da mufassir ya tafi kenan a kai wakila da wasu suka ce a ruhu an nasaru ruhu din taimako wakila al-qur'an wasu suka ce ruhu qur'ani kamar na ayar karshen آه وعطو- آه، سورة الشورى وذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا روح أنا قرآن أكيد والهجج هجوج فقيل وسكت ملاك جبريل أكيد في بأنهم يأتيهم عند الموت ذل ودركم يعني كقرر سوف يرد فتانا تعالى يقول الشيطان ما سزوا ننسى الكتاب ومتلا مريا كقرر رأسه a wannan ubangiji ya karbe su da haske daga gare shi ko biyu zai sigar da su kuma jannatin aljanna ta zimi ta talala da ƙoramu ke gudana ƙarƙashin gidajejinta halin da fiya halin kasancewar su a beban kaddara da goma a ciki in sun shiga in sun shiga aljanna nan ba maganar fita radiyallahu an Allah ya yarda da su bida'atihi ya yarda da bin da suka yi masa wararu an su kuma sun yarda da ladan da ya ba su ula'ika masu wannan sifar hizbullah su ne na Allah jama'ar Allah yattabi'una amrahu wa yastanibuna nahyu ko yaushe suna bin umarnin Allah suna nisantar abin da Allah ya hane daga gare shi ala na'am faɗa kika ji inna hizballah hakika jama'ar Allah kuma rubutu su ne ba makawa za su yi nasara alfa'il suna su ne masu rabauta ai da hairin duniya wa lahira ce da alherin duniya da lahira da alherin duniya da lahira سورة الحشر مدنية وهي أربع وعشرون آية wannan sura ce da ake kiranta suratul hashari ana kiranta kuma suratul narir an saukar da ita a madina dukkan malamai sun gama akan cewa wannan surar madaniya ce tana da ayoyi 24 rawabnu abbas abdullahi abbas ya rawaito radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara suratul hashr wanda ya karanta suratul hashr
ذلك شيء من ba wani abin da zai saura ko aljanna ko wuta ko al'arshi ko kursi ko samai wal'ari ko kas والهواء ko kwari ko iska ko girgije hadari ko tsuntsu ko sauran dabbobi ko bishiyoyi ko duwatsu ko rana ko wata ko mala'iku sai ko sun masa addu'a in dai mutum zai karanta suratul hashir to duk waɗannan abubuwan da aka ambata sai sun masa addu'a sun nema masa gafara إن مات in Allah ya kaddara ya mutu a wannan ranar a ranar da ya karanta suratul hashr din
أو ليلته ko a ranar da ya karanta suratul hashr شهيدا sai ya mutu a matsayin wanda ya shahada ma'ana za a ba shi ladan wanda ya shahada وروى الترمذي Tirmidhi ya rawaito daga Ahmad ibn Yasari قال Ahmad ibn Yasari yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace علينا السجود wanda ya ce yayin da ya bayi gari ya faɗa sau uku a wani lasibil alim na shaidan gaji a wani lasibil alim na shaidan gaji ثلاثة ya karanta ayoyi uku a ƙarshen surar al-hashari su ne da wanda na hana qur'ani zuwa ƙarshe قال الله Allah ya wakilta mala'iku dubu saba'in don kare shi suna ce masa addu'a حتى يمسي har har ya maraice har ya kai yamma وإن مات in Allah ya kaddara ya mutu a wannan yinin مات شهيدا zai mutu a matsayin shahidi ومن قرأها wanda ya karanta wannan lokacin da maraice ya riske shi كذلك to shi ma dai haka Allah zai wakilta mala'ika dubu saba'in suna ta masa addu'a har sai gari ya waye ko kuma Allah ya kaddara ya mutu a wannan daren to shi kenan zai mutu a matsayin wanda ya shahara ita wannan sura tana da munasaba da sura da ta gabata saboda a surar da ta gabata an faɗi matsayin roƙo da addini da a tsantsance soyayya ga 'yan uwa waɗanda suke musulmi a gane cewa a kafirci karyayye kuma a ƙara gane cewa duk wani munafiki ma da ya ce zai goya wa bayan kafirci to ta shi zai wato zai ɗauka shi zai ɗauka shi sa a hannu shine zai ga nasarar ta musulmi a kansa wani sura ta zo da haka cewa ga wasu da suna cika baki wasu kafirai yahudawa suna cika baki amma da allah ya nufi ya kaskanta su su da kansu ma suka zo suna rusa gidajensu don kan musulmi su gara ga kuma wasu da za su kai munafunci har suna cewa da yahuda wannan ba wanda ya isa ya fidda ku sai dai in hannu za a hada a fita amma da allah ya kaddara za a fidda yahuda wannan munafukan nan kuma sai suka tirsu suka rasa ta cewa ya zama ba su komai ba ba wani kataɓin da ya afu daga gare su yasa kada musulmi su rudu da yawan kafirai ko masu goya bayan kafirai a su za su riko da addini ba makawa taimako nasu- na na Allah zai zo gare su Allah ya faɗa la'akali banna an wa rasuli to sura ta fara kamar haka bismillahir بسم rahmanir الله rahim الرحمن bismillahir الرحيم rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم baki ɗaya abin da ke sammai da baki ɗaya abin da ke kasai duk suna tsarkake Allah ai nazahu ai suna tsarkake shi lamun ta lillahi mazidatu ƙari ce wa fil ityani ma takalibun lil afsar an rinjayar da mafi yawa da aka zo da ƙalin fusul malaman wato dan abinda ba su da hankali su suka fi yawa daga masu hankali da an so a nuna masu hankalin sai a ce ma amma da aka kawo ma an riga da su wanda suka fi yawan kenan ƙarin fasuru malaman tafsiri suka ce nazara wannan sura ta sauka ne fi banin nare a cikin sha'anin banin nare banin nare yahudawa ne da suke da gari kusa da madina wannan kuwa abin yadda ya afu annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya shiga madina a farkon hijirarsa ya zuwa madina banu da sun yi sulhu da manzo sun yi yarjejeniya da shi bisa cewa su dinnan in wani ya tashi zai yaƙi manzon Allah to kowaye ba za su taimaka masa akan ya yaƙi manzon Allah ba kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za shi yaƙi to kai ya ce su taimaka masa ma'ana su sun zama yan ba ruwanmu an yarjejeniya da su akan cewa za su yi zaman yan ba ruwanmu in wani ya zo zai hake wa musulmi ba za su taimaka masa ba kuma ba wai za su taimaka wa musulmi ba yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin badar ya rinjaye bisa kafirai sai yahudawa banu narire suka ce lalle wannan shine annabin da a taura ta faɗi sufofinsa wadda bayan da za a yi wa tutarsa ta fita a dawo da ita ma'ana ba zai je yaƙi ya zamo bai nasara ba amma da aka je yakin uhud a shekara ta uku daga hijira ya zamo aka karya yakin musulmi da farko sai kuma yahudawan banu nari da suka dawo suna kokonto suka fito fili suka bayyana gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana gaba ga mu'minai suka warware yarjejeniyar da aka kulla da su sai ka abin ashrafi ya hau a cikin wasu mutum a mahaya su arba'in daga yahudawa suka je wajen ƙurashawa a makka suka yarjejeniya da su suka kulla yarjejeniya da su bisa cewa su yahuda bane nariri za su taimaka wa ƙuraishawa a kan yakin duk da za su yi da manzo sallallahu alaihi wasallam abu su ya shiga a cikin mutum arba'in ya haɗu da yare da ka'abu a gindin ka'aba وعاد بعضهم على بعض ميثاقا suka ƙara- suka ƙulla yarjejeniya sashen su ya karɓi ya rike yarjejeniya bisa sashe ثم رجع كعب sannan ka'ab da shi da jama'a su koma madina فأخبر الله Allah tabaraka wa ta'ala sai bai wa annabi labari da abinda yahuda wannan suka yi أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن man الأشرف annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kashe ka'ab ibn ashraf فدخل عليه محمد Muhammad ibn Maslamata ya shiga wajen Ka'abu وما هو alhali akwai mutum hudu daga Ausu banul Aus tare da shi فقتلوه suka kashe Ka'ab ibn ashraf kisan kila a a birnin- a gidansa kuwa فألقى الله الركبة sai Allah ya jefa tsoro a zakatan banin nadir وكان قتله kashe shi ya kasance a watan rabi'ul awwal a shekara ta uku وكان غزوة بني النادي yaƙi man nadir ta kasance a rabi'ul awwal a shekara ta hudu وكانوا بقرية suna zaune ne a wani gari wata alƙarya ana ce da ita zuhura على ميلين tafiyar mul biyu daga madina فلما سار إلى ya da manzala sallallahu alaihi wasallama ya tafi zuwa gare su وجدهم sai ya same su suna kuka bisa rasa karon da ashirafi قالوا له يا محمد suka ce da shi kai muhammadu zarana suka ce wai manzala ya kyale su su ci gaba da kuka akan abin da ya same su na bakin ciki ثم أتى ثم sun ma'atamir amurka in ya so bayan nan duk maganan ma da za ka yi kayi abu shawara shawarar da ka zata a kan mu ka iya zartaswa فقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba magana a kyale ku ku yi kuka akan wani naku abinda zan umarce ku ku fita daga madina فقالوا الموت الموت أقرب إلينا sai banu narir suka ce ai sun gwammace su mutu da a ce su fita daga madina mutuwa ta kusa zuwa gare su daga fita daga madina ثم تنادوا بالحق sannan suka gayyaci junansu cewa ga yaƙi fa فليس المنافقون المنافقون عبد الله بن أبي abdullahi ibn ubay abdullahi din badali ne daga munafiquna munafiqai suka aika wa banu narir a boye masu aikawa su ne abdullahi ibn ubay wa ashabuhu da jama'arsa suka aika ga banu nariri Allah ya harudu cewa kar su yadda su fita ba wanda ya sai fidda su min da daga birnin da suke zaune a ciki فإن قاتلوكم in musulmin nan suka ce za su yaƙe ku to muna tare da ku na hazunukum ba za mu taɓa taɓar da ku ba ba za a taɓa taɓa kuma haƙura ba لننصرنكم wallahi za mu taimaka muku in ji ya- munafikan nan suke faɗa wa yahudawa
ولئن أخرجتم wallahi aka ce dole sai kun fita لنخرجن to sai dai a fitar har mu sai dai a fitar da mu ثم إنهم أجمعوا على sannan yahudawa ban narera suka gama tsarinsu suka yi niyyar cewa za su yaudara ga manzo sallallahu alaihi wasallam فأرسلوا إليه suka aika wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ka fito wajen mutum a cikin mutum talatin daga jama'arka ليخرجن wanda ya haru min nasu lasu in yasu mun ba mu aiko da mutum talatin a zauna حتى نلتقي bi makanin nis- nasafin bai na bai na kahamu gamu a wajen da yake tsakiya tsakanin mu da kai mu ha- mu haɗu a wajen da yake tsakiya ba wajen ka ba ba wajen mu ba يسمعون منك I- in ya so mutanen da muka aiko su talatin su saurari batunka فإن صدقوك idan sun gaskata ka آمنوا sun بك ba da gaskiya da kai آمنا كلنا dukkanin mu ma sai mu ba da gaskiya وخرج النبي صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fito a cikin mutum talatin daga sahabbansa وسلم وخرج malamai salasu na hibra malami talatin ya fito minhu daga banu narere نعم حتى كانوا fi birazi min al'ada suka ji waje wanda yake fili قال بعض اليهود لبعض sai sashen yahudawa suka ce da sashen su كيف تهرسون إليه ya za ku iya yi masa aika aika ومعه ثلاث alhali ya to da mutum talatin daga jama'arsa كل يحب الموتى saboda kun kowanne a cikin mutanen da suke tare da shi sun gwammace su mutu kafin a taɓa shi ولكن أرسلوا إليه sai dai ku aika masa كيف نفهم ونحن ستون ai muna mutum sittin kai da mutum talatin mu da mutum talatin a ce mun kai ga wata fahimtar juna abu ne mai wuya وخرج بي ثلاثة من shi أصحابك yasa shawarar da za mu a maimakon mutum talatin ka taho da mutum uku a cikin jama'arka ويخرج إليك ثلاثة من in ya so العلماء mutum uku daga malamanmu su fito su tare ka ويسمعون منك su saurari duk abin da za ka faɗa فإن آمنوا بك in sun ba da gaskiya da kai to mu ma za mu ba da gaskiya فخرج رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikin mutum uku daga sahabbansa وخرج ثلاثة mutum uku sun fito daga yahudawa معهم الهناجر na suna ɗauke da gariyo وأرادون أرادوا zurfat da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi nufin sai aika aika ga manzo sallallahu alaihi wasallam فأخبره الله بذلك ubangiji ya ba manzo labari da haka فرجع النبي صلى الله annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma bai je wajen ba فلما كان من yayin da gashi gari ta zo غدا عليهم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sammako akan su gada alaihi ya sammako akan su bil kata'ibi da rindunoni فحاسبوا fasaram ya tsare su إحدى وعشرين ليلة kwana 31 21 فقذف الله في قلوبهم su kuma da sun yi tanadin makami shi yasa gani suke bayan da za a yi bayan makamai sun yi tanadin abinci isasshe suna ganin duk daɗewar da za a yi sai dai su wanda suka zo suka tsare sun su haƙura su koma amma ba za su wata nasara a kansu ba Ah, amma kuma manzala yana zuwa tsare su dinnan sai Allah ya jefa firgici da tsoro a zukatansu kuma suka fi rai daga taimakon da da munafukai suka yi musu alkawarin zasu suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama asulu to ai sulhu فأبى عليهم manzala ce ba magana sulhu kawai ku fita ku fita daga madina على ما ma ya muru bihi bisa tsarin da ya dora su a kai fitar tasu ma ba ta yadda suke so ba ta yadda kawai za a ce su fita to a ƙarshe suka karɓi haka فسالهم ya yi sulhu da su bisa cewa su fita daga ƙasar madina gaba ɗaya وعلى أن كل أهل بيت cewa duk mutanen gida يحمل على بئر mashawu suna da damar su ɗau kayan ra- da bai huce kayan da raƙumi ɗaya zai ɗauka ba ko me ما لسلا min mata'im daga duk kayan da suke da shi ko zinari ne suke da shi an yadda su ɗora kayan raƙumi ɗaya amma makami ne ba a yadda su fita da shi ba وقالوا suka ذلك aikata wannan suka فخرجوا fita daga madina zuwa sham إلى أن zuwa gu da ake kira azri'atu da ariha إلا أهل بيتين sai ko 'ya'yan gida biyu من آل hukaiki daga mutanen hukaiku da aluhu ya yi al'adar من آدم فإنهم su wa'annan a maimakon su tafi sham sai suka tafi haibara ولهكت طائفة bilhirati wasu kuma suka tafi ƙasar iraq suka tafi hira ولم يسلم من ba wanda ya musulunta daga yahuda wannan na banu nariri in ba mutum biyu ba su ne su biyarnu umairi da sadubnu wahabin fara za ma lahuma da suka musulunta sai aka bar musu duk dukiyarsu ba abin da aka taba nasu to a wahuwal azizul hakim ubangiji shine mabuwayi a wanda ba wanda ya isa ya taru lamarinsa wanda yake gwane kuma a cikin duk abin da ya tsara shi yasa al'azizu ne mabuwayi fi mulki a sarautarsa alhakimu ne gwani ne fi sulhihi a cikin duk abin da yake tsarawa yake yi هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من ديارهم لأول العشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم رسلهم من الله فأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصير هو الذي أهلك الذين كفروا ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya fidda kafirai min al-kitabi wanda suka kafirai daga ahlul kitabi hum banu narir sune banu narir min al-yahudi wanda suna cikin yahudawa wa hum min zuriyati harun alayhi salam asalin su daga zuriya annabi harun ne alayhi salam nazarul madinata sun dawo madina da zama fi fitan bani isra'ila a cikin rigingimin da suka afaci banu isra'ila yantazuruna bi isatin nabi sallallahu alaihi wasallam sun dawo madina ne don sauraron aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hulu fi dini don su shiga a cikin addini amma da Allah bai nufe su da wannan arzikin mana shiga a cikin addini da aka aiko annabi kuma sai gashi yaki za su yi an daura yaki a kansa Ah, ubangiji ya fidda su wa'annan barin na rindimin da ya daga gidajensu masakini mazaunansu bil madinati a cikin madina Ah, li awwal hashar farkon tashin su da aka yi huwa shuhum ila sham shine tashin da aka yi nasu zuwa sham wa ahiruhu karshen tashin su an ajlamu umar fi ila fatihi ila haiba shine sayyidina umar yasa suka yi kaura lokacin da yake halifanci zuwa haibara a sawabuhu min haibara yanda mufassiru ya kawo nan da gyara sa- ka tartar abin daidai a ce daga haibara kamar sarraha da yi gairuhu kamar yadda wannan sa daga ma- masu tafsiri suka fito fili suka bayyana wazalika yadda abin ya arko anna umara cewa sayyidina umar ajlal yahuda min haibara ya kori yahudawa daga ƙasar haibara wajen miƙi jaziratul arabi da baki ɗayan tsibirin larabawa إلى أجل ya kore su zuwa azri'a da ariha daga ƙasar sham a wannan wace ne kora ta biyu mazanin tumu an yi haru mummune da can ba ku taɓa zaton cewa yahuda wannan za su yadda su fita daga ƙasar tasu ba saboda irin tanadin da suke sun yi tanadi muƙuna ga abinci ga makami shi yasa ku kanku gani kuke ba za su fita ba lima kana bihim min alquwwati wa shiddati alba'si wa kasrati awanihim min qurayzatin quraish saboda abin da yake tare da yahuda wannan na daga karfi da tsananin iya yaki ga yawan mataimaka ƙuraiza sun ce za su taimaka musu ƙuraishawa sun ce za su taimaka musu wani kuma na rafi wa ƙilatar adam ga shi ko ba ku da ƙarfi kamar nasu ba ku da yawa irin nasu wazannu annahum mani atuhum husunuhum min Allah dauka suke yahuda wannan cewa wannan birane nasu garuruwansu wanda sun musu katanga sun musu fadala wai za su hana su daga a ce Allah ya saukan musu da azabarsu wato fa'iluhu wato shi a husulu fa'ilin mani'atu mani'atu labarin annan ne shi kuma husulu shi ne fa'ilinsa mani'atu sunan fa'ili ne ya rafa'anci fa'ili ya rafa'anci fa'ili yana sauki maf'uli maf'ulinsa shi ne hum ɗin wanda aka rafa shi zuwa gare shi a yanzu shi yasa yana da mahalli biyu yana da mahallin jarra su cewa murafu ilaihi ne yana da mahallin nazara su cewa maf'uli ne shi ko sunu da fa'ili ne bihi ta marhaban da aka kawo sunu shine labarin na anna ya cika yau da na dauka suke wannan garuruwa nasu ko wannan gari nasu wanda sun killace shi sun yi tanadi kwarai a cikin ba zai bari a ce wani abu ya same su ba minallah daga wajen daga azabar Allah daga azabar Allah fatahumullah Allah subhanahu wata'ala ya zake musu ai amru lamarin Allah ya je musu azabu azabar Allah ta zo musu min haythu lam yahtasu ta inda ba taba tsammata ba ta inda ba taba tsammani ba lam yahtu bi bali abin da tabbar suwa ba a dukiyar a zuciyarsu min jahatul mu'min ta fuskar mu'mini aka dora mu'mini a kansu wa qadha fi qulubihim rub Allah ya jefa firgici a zakatan yahudawan بسكون العين وتقراء رعب بسكون العين ورمي وتقراء قراءة كما رعب درم العين دي قراءة إن قد بيو سبئيين الحوفة صورو معنى رعب كو رعب صورو بقدر سيدهم كعب كعب بن الأشرف تفسك الكشف بجرس شوغبان سود أكيشين كعب بن الأشرف wanda aka kashe shi a watan rabi'il awwal daga shekara ta uku daga hijira yuhribuna biyutan sai ga su suna rusa gidaddajinsu musta'anafa wannan jumla ce musta'anafa an zo da ita ne don bayanin abin da ya afku sai ga shi suna rusa gidaddajinsu wannan akwai a biyu akwai kira'a yuhribuna da tafifi kenan akwai kuma kira'a yuharribuna in an ce yuharribuna daga harraba in an ce yuhribuna ko daga haraba suna rusa gidajensu da kansu liyan kulu masasa nomina don su cira abin da suke ganin kyansa daga gidajen min hashabin na daga azara ko itace wa gairi ko waninsa ko ko don bakin ciki kada musulmi su mallaki garin nasu kada musulmi su mallaki gidajen shi yasa suka tsaya rusawa suka tsaya rusawa suna rusa gidajen nan bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minin ga mu'minai ma suna rusawa su suna rusawa don dalilan da aka faɗa a baya don dai su ɗau abin da suke ganin kyansu a ciki ko kuma don hassana kada a ce mummune sun mallaka su ma mummune kuma suna rusawa ashe wannan ya isa isina in Allah ya so ya ga bayan mutum shi da kansa shi da kansa ne zai abin da zai jawo a gabayan nasu kamar yadda yahuda wannan na banin narere suka aikata shi yasa wannan kada ya isa isina ga masu tunani ai a ita zo bi hali ku gargadu da halinsu wala ta gatar ko ku yaudara da duk wata dama da kuka samu a duniya dan adam duk irin yadda duniya za ta ba shi dama to kowanne ya ruɗe shi ya gane tsiransa a cikin tsayawarsa ne ya riko da lamarin Allah wala ta atamidu ku ce za ku dogara ala gairillah bisa wani daban ba Allah ba fal itibaru an nazaru fi haqaiqil ashiya abinda ake kira itibari shine duba a cikin haƙiƙan lamur duk lamari ana bukatar mummuni ya tsaya ya dube shi ta ko'ina ya duba hakikar wannan lamarin ka a ce za a ba abu kima da zarar duban fuskarsa a sai an dubi tsan- cikinsa an gani da yawa abu wanda zai zamo a fuska kamar na kirki ne amma a hakika ba na kirki ba da yawa abu wanda zai zamo a fuska kamar ba na kirki ba ne amma an duba hakika sai a ga na kirki ne ya za koyaushe mumuni dai ana bukatar sa ya zamo mai zurfin tunani kan mumuni ya zauna waninsa wanda ba mummuni ba a ce ya fi shi tunani ba daidai ba ne kai mummuni kai ne a haƙu da kai tunani a kowane lamari ka gano yusta dalla biha ala shay'a dan aka fa hujja da ita akan wani abu aka a gano ya makoman lamurra suke walaula ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار in ban da Allah ya kaddara su dinnan fita za su yi daga garinsu fita za su yi daga garin da suke ganin nasu ne to ai da Allah ya ɗora mummune sun kashe su ma tun a garin amma dai Allah bai nufa haka gare su ba ya nufi cewa za su tafi ne su bar garin nasu shi yasa bai ɗora mummune suka kashe su ba kama fa'ala da Allah ya bisa azaba tun a nan duniya ta fuskar ya ɗora mummune a kansu bilkatil su kashe wasu wasabi su kama wasu su kashe maza wanda suka balaga su kama yara ƙanana da mata kama fa'ala bi qurayza ta min al-yahud kamar yadda Allah ya aikata ga banu qurayza daga yahudawa ai su haka aka yi musu walau bilal ta azabun na kuma su dinnan dan a nan duniya an kyale su sun yi ƙaura daga garinsu to kar su ɗauka magana ta ƙare ta ƙare iyaka ne a akwai azaba ta wuta tana jiran su a lahira akwai azaba ta wuta tana nan tana jiran su a lahira kana hukana kamar an ce ne inna jau fi duniya min al-qatl dan sun tsira a nan duniya daga a ce an kashe su dan sun tsira a nan duniya daga a ce an kashe su to lam yanju fi lahirati to ba su tsira ba a lahira min al-azabi daga azab adda'im wadda take har abada wa huwa sabitu lakum ala kulli hali azaban nan ta lahira tabbatacciya ce gare su a kowane hali yasa akwai azaba madawwamiya tana nan tana jiran su zalika ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب zalika wannan abu da Allah ya aikata gare su ya saukar gare su irin wannan abu da Allah ya kaddara a kansu bi'an shaqulla sun gamu da haka ne saboda sun saba wa labarin Allah wa rasula sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka gamu da abin da suka gamu da shi wa man yushaqillaha wanda diya ce zai saba wa tsarin Allah zai saba wa lamarin Allah to kai ya dauka zai kai duk wani karfi nasa duk wata isa tasa kai ya taba dauka zai kai inna la shadidul iqab domin Allah subhanahu wata'ala mai tsananin azaba ne mai tsananin azaba ne ba a saba masa akai shi yasa tsirar dan adam ya dawo ya ba Allah idan adam ya dawo ya ba Allah to ya tsira duniya da lahira amma matakar dan adam zai ce zai saba wa Allah to ya saurari azaba mai tsanani
ما ما قطعتم من لينة لو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين dan kun sami dabino ƙanana nasu bishiyoyin dabino dabino ƙanana nasu kuna yanyankewa dan ku fusata su ko kuma kun kyale dabinan nan nasu ba ku yanke ba tunda dai a ƙarshe za su dawo naku kowanne kuka yi allah ya yi- ya yarda ku yi ya kyale ku ku yi shine ma kadatun abinda duk kuka yanke ya musulmi ya ku musulmi wato anan haƙin sai ce ya muslimuna tuntuban alƙalami yayi shi mufassiru da yake ya musulmi na ya muslimuna ne haƙin yanda zai ce ko Ah, ah, millinatin daga dabino bishiyoyi na dabino bishiyoyi na dabino autar kuma ko kuma a maimakon ku yanke din kuka kyale ta ka'imatan tana tsaye ala usuli ha bisa gindinta fa bi iznillah to duk wanda kuka yi Allah ya yadda duk wanda kuka yi Allah ya yadda shi yasa duk wanda kuka yi in kun yanke ba ku saba wa Allah ba in kun kyale ma ba ku saba wa Allah ba daga nan ne wasu suka ce ashe a iya samu Allah ya ce ga wanda yake annabi ko wanda yake zaɓaɓɓen bawa nasa ka je ka yi duk yadda kake so duk yadda kai na yadda da haka ya juzu an yi ƙala lillabiyyi ko kun bi ma ta sha'u wasafiyyi fa wa sawabun waya kunu mudraka shar'an wata fuyiran yusamma zalika yadda jalaludin suyudi yake faɗa a kaukarus sari abu ne mai yiwuwa allah ya ce da annabi ko a ce da zababban bawa ka je duk yadda kai ka yi ya zamo daidai ne a wajena kama a nan yadda aka ce da musulmi da kun yanke bishiyoyin nasu na dabino da kun kyale duk ɗaya ne allah ya yarda ai hayyara kun fi zalika ai ubangiji ya ba ku zaɓi a cikin wannan duk wanda kuka yi daidai ne duk wanda kuka yi daidai ne ruya an waito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma nazala bi bani nare ya ne sai ko ugo bani nare garin bani nare wata hasan bi sunan suka shiga biranen su suka rufe kofa sai umarni a yanke bishiyoyin da biyu a kona sai makiyan Allah suka fito yayin nan suke cewa ya muhammadu ka ce kai manufar ka gyaro amina salahi kar ushaza yanzu yanke bishiyoyi gyara ne gyara- gyarawa ne da yanke dabino bishiyar dabino annahu unzila alaikal fasadu fil ard ya cikin abin da kace an saukar ma kaga daidai ne a banna a duniya yanke bishiyoyi ai banna ce sai musulmi suka ji "Eh, kanya ko ba haka din bane daga wannan magana ta yahudawa suka ji tsoron kada wannan ya zamo banna wahashu suka ji tsoro daga hashiya ya hasha kamar da za a ce daga rariya yanzu za a ce rauru nan ma wahashu suka sabu sa aka sabu saɓani tsakanin musulmi wasu ce a yanke da bina wasu ce a a gyara wasu ka ce kan ku ce za ku yanke da binan nasu domin yana daga abin da Allah zai ba mu a matsayin ganima wasu wasu suka ce bala gizo mu gani a ko zai zamo namu bara a ji mu fusata musu- mu fusata su da yankewa sai wani ya saukar da wannan aya shi yasa an samu saɓani shi wannan hukuncin iyaka sannan ne ko hukunci ne ɗaurarre ɗaurarre ko yaushe to wajen shafi'awa suna ganin wannan hukunci ne ɗorarre a koyaushe musulmi suka shiga irin wannan halin sa iya yin ɓanna ga dukiyar abokan gawa musamman in zama haka ɗin zai fusata su Ah, wato hanafiyawa ko ah, wato shafi'awa suka ce ba haka- ba daidai ba ne in dai ana hangen dukiyar nan za ta dawo ga musulmi to ba daidai ba ne musulmi su ɓallata su bari ta dawo hannunsu ai sa bora ai wani abin na addini ma da haka amma hanafiyawa suka ce a'a ai daidai ne. to aka yi maganganu da yawa a kai auza'i a siyarwa ɗinsa ya rubuta cewa ai a iya yi ah, wato ah, ba daidai ba ne ai ba daidai ba ne ai sai wato muhammadu ah, abu yusuf da ya raddi ya rubuta littafi a raddu ala siyaril ausa'i ya ce ai a yi haka ɗin daidai ne a yi haka ɗin a yi haka ɗin daidai ne shi auza'i ya kawo wasu hujjoji daga hadisi to ai ga wasu hadisai da suka zo da cewa ba daidai ne a yi haka ɗin ba. shi kuma abu yusuf babban almajirin abu hanifa ya ce a yo ai a ƙarshe ma dai ga littafin allah ba ga ƙurani ya faɗa ba? cewa ma ƙaratun milli na tunan karatun muha wanda irin wanda littattafan na gaggan malamai mujtahidai na farko suna taimakawa a tsaya a fahimce su wajen gano yadda shi fiƙihu ya fara da yadda suka ɗora fiƙihu gaba ɗaya irin wannan ah, wato siyarul auza'i shi auza'i lim- ya shugaba babba mujtahidi wanda ya rubuta siyarul rasa shine wato tsarin yaƙi a musulunci kamar tsarin yaƙi a musulunci to shi abu yusuf ya zo daga baya masa raddi imam shafi'i ya zo yi raddi akan abu yusuf ya ba da amsa ga ga amsoshi da yawa ga ga abu yusuf a wajen malikawa dai suna faɗa wa kalu na halin in anka daidai ne musulmi su yanke kamar bishiyar da biro ta kafirai idan haka ɗin zai bakanta ran kafirai auren turja ko ba a sa ran za ta faɗa hannun musulmi ba amma ya zama a wajen malikawa yanke da binan ba zai ɓata ran kafirai ba kuma koko ana sa ran za ta koma hannun musulmi to wannan ba daidai ba ne a taba sai a kyale kenan Eh, shi dai ko a budawwana an kawo wannan magana wanda har ake cewa a budawwana gaba ɗaya ta suhuru ba inda aka kawo shahidi da wani baiti na wake in ba a nan wajen ba shine a wajen aka kawo baitin Hassan Musabit da yake cewa wa hana ala salati bani lu'ayyin harikun bil buwairati mustadiyo a wani yake cewa asbahatu fi man lahu aqalun bila adabi wa man lahu adabun arin anid dini Eh, wato eh, eh, asbahatu fihim gariba shakali munfarida kabaiti hassana fi diwani suhuluni na zamo rayuwa ta kai ni matsayin ina zaune da wanda suke suna da wayo na duniya amma ba ladabi ko kuma wasu suna da ladabin amma ba addini an san ladabin amma ba ladabin da addini ya dora a kai ba shi yasa na zama wani bako a cikinsu kai ka ce baitin hassana a babban littafin suhulu shine mudawwana littafin da yake mai yawa ne amma a ciki baiti ɗaya a nan ne kawai aka kawo baiti na waƙe banda nan ba inda a mudawwana za a ga wani baiti to ah, ma ƙarfi mai lidatta na wata mu ha ƙa'imatan ala usuli ha fa bi izinin duk wanda kuka yi kun yi ne da yadda Allah wannan fi zai fasikin dan a kunyata kafirai An- Allah ya muku izini filakada a cikin yankewar don ya kunyata kangararrun mutane su ne yahudawa fiye turare a jayayyar da suke bi ana kada shajarar musulmi fasari wai bishiyar da za ta yi ya'ya a ce za a yanke ta aikan naci a ce an muku izini ku yanke ɗin duk yadda za su yi su yi ɓarna duk wata ɓarna ta kai wadda su suke yi wanda kuka zo waje don sauraron bayyana a nabi sallallahu alaihi wasallam ku te idan ku ba da gaskiya da shi ku taimaka amma kuma ku dawo ku ne kuke kulle kullen ya za a ga bayan wannan annabi to akwai banna da ta kai ita ku Eh, akwai banna da ta kai ita ku an da zai bagana ana banna to ruwa shi kansa ko wata banna yake amma kana banna ninkin ninkin wanda ake ko kuma kaje ba za ka faɗi wai wani yana banna Eh, ka fara gyara kanka ko to wa ma afa وما Allah أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير duk wata dukiya ta banarin nariri da Allah ya dawo da ita hannun manzo sallallahu alaihi wasallam to ku gane wannan dukiyar ba fahari kuka kai a kanta ba ku musulmi min haili ko akan dawakai wala rikabi ah, da kum- ko akan raƙuma ba hari kuka kai a kai ba Allah ne kawai ya kaddara Yahu- ah, yahudawan nan suka tsorata har suka bar dukiyar tasu ta dawo hannun manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa kada ku ce sai an raba muku ita domin ko ba wanda ku kai hari ne akai ba balle har ku ce ganima ce na'am ai lan tuqasu fihi mashaqqa ai ba ku gogayya da wahala ba a ciki balle har ku ce ta zama taku walakin Allah sallallahu rusulahu ala min yasha Allah subhanahu wata'ala ne yana tsarin sa yana cikin tsarin sa cewa yakan dora manzanninsa akan duk wanda ya nufi dora su akai ko da ba yaki ko da ba yaki kamar yadda anan ya dora manzo sallallahu alaihi wasallam akan banu narir wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan komai fala haqa lakum fi shi yasa ba ku da wani haƙƙi a wannan dukiyar ta banu narir wa ya tasbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da shi wa mun zikra ba wa fil ayati sani da kuma wanda za a ambata tare da zuwa aya mai zuwa aya da za ta zo nan gaba inna as-salatu al-arba daga nan oge guda hudu su ne ahlul eh, zil qurba wal yatama da masakin da ibn sabil eh, da ibn sabil eh, alama kana kasimu bisa tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi wajen rabawa min anna li kulli minhum humus al-humus cewa za a kasa wannan abin da aka samu 25 kowane ɗaya daga cikinsu za a ba shi gida ɗaya a cikin kashi 25 ɗin shine za a ba shi wani sun humus wani sallallahu alaihi wasallam albaki manzala sallallahu alaihi wasallam haka shi ya tafi a kai amma aka ce a kamar da ɗan gyara a wajen domin abin da yake akwai da farko an ce a kasa ne a wato gida hudu sannan kuma sai a sake ɗaukar kashi ɗaya a kasa ga su waɗannan guda hudun da aka ambata ko da farko a kasa gida biyar in ya so a ɗau kashi ɗaya a cikin kashi biyar ɗin a kasa gida hudu shi yasa kamar kashi ɗaya ne cikin ishirin za a ba kowane ɗaya daga cikinsu a cikin kashi ishirin ɗin sauran kashi goma sha shida sai ya zama ga manzo sallallahu alaihi wasallam zai ajiye inda ya nufa na'am a wani hu sallallahu alaihi wasallam albaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai rike sauran zai rike sauran ya karfi ma sha an ba shi dama duk yanda ya ga ya dace yayi a cikinsa faɗa minhu muhajirina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauka ya ba muhajirai daga gare su a matsayin kyauta la ala annahu ganima ba wai an ba su bane su cewa ganima ne bal da su fakari dan ba'a dan cewa su almajirai ne suna halin bukata ya fa zalika maquna tahum anil ansari dan a dauke wahalar su da mutan Madina suke ta yi suna ta wahala da su suna ta wahala da muhajiran nan to tun daga wata hanya ta samu bara a ba su in ya so mutan madina su daina wannan wahalar da su lannan kanu karkasa mun fil amwalin diyari domin da su mutan madina sun raba abin da suke da shi na dukiya da gidaddare da mutane muhajira wasu lasu min al'ansa an ba mutum uku ma a cikin abin da aka samu daga wannan dalilin an ba mutum uku daga mutanen madina su ne abu dujana da sanin ruhunefin da su sima an ba su adin ma'azin takobin ibnu a karun abin hukaiki shi wannan takobi mashhuri ne suna ji da shi shi yasa ka ɗauka aka ba shi sa'adun mu'az don abin ya ƙara fusata su abin ya ƙara fusata su to ma afa allahu ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب to ah, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli quraysh dukkan abinda Allah ya dauka ya bayar ga manzansa daga ma'abuta garuruwa kafirai wanda da kansu suka haƙura su tafi su bar wannan abin kan safra'i kamar abin da aka samu daga garin safra'u wajen ƙura ko wajen ƙura wayan bu- ko yan bu'u falillahi to wannan ba a ce a raba yadda ake raba ganima ba da'a na Allah ne ya rufi ba sha Allah yana iya umarni a ciki da yadda ya nufa abin da ya so wale rasul kuma na manzo ne sallallahu alaihi wasallam na dogo ba da kuma yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rabatun nabi yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam min bani hashim wa bani muttalib daga bani hashim da bani muttalib wato wannan musa masawar imam shafi amma da imam malik a banu banu hashim kadai ake nufi walatama da marayu alfalil musulmina ‘ya'yan musulmi alazin halakar abawar bukara wanda iyayensu suka mutu alhali ba su bar musu wani abu da za a kula da su ba to sai a kula da marayun nan daga irin wannan wani misafin da miskinai wanda ba su da komai zaun hali ma'abuta bukatar da musulmi daga musulmi wani sani da matafiyan da suka rasa abin da zai kai su kasarsu al-munqadi matafiyin da ya rasa abin da zai kai shi garin su wanda yake ya yanke fi safari a halin tafiyar sa ma'ana bai da guzuri min musulmin daga musulmi ayi sai ko nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabul arba ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanci wannan da sauran nau'o'in nan guda hudu da aka fada su ne zulqurba da yatama da masakin da ibn sabil alama kana ismuhu irin yadda annabi yake bi wajen tsa- rabawa a zamaninsa min ana da kullum ina al'arba'ati humusar humus daga cewa kowane ɗaya daga cikin hudun za a ba shi kashi ɗaya cikin ishirin da biyar wato za a ba shi kashi hudu cikin ɗari wani hun baƙi shi wani ko sallallahu alaihi wasallam zai rike ragowar ya sarrafa shi a cikin abin da yake gyaran musulmi gaba ɗaya zai sarrafa shi a cikin gyaran musulmi wannan wato wajen shafi'awa ne amma wajen malikawa su suka ce a irin wannan ko da aka faɗi su mutanen nan guda hudu amma ba wai ana nufin sai an yanka an ba su ba amma ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya ɗiba yadda ya ga ya dace ya kula da su amma ba cewa aka sai an ba su humusul humusul ba ko wani abu ba ba kamar na ganima ba na ganima shine in an fitar da humusi da ake sawa a baitul mali to kuma za a kasa har gida biyar wanda za a ba za a ba kowanne daga ciki kashi daya wa alamu anna maganin tu min shay'in fa anna lillahi humusahu wa li rasuli wa li dhil qurba wa li tama wa li masakini wa li sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina wa al-qur'ani wa ma taqaddama jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir sai wancan hukunci ne daban wannan yana da nasa hukuncin ba tafiyar su ɗaya ba a wajen malikawa na'am malam shafi'awa suka ce ai tafiyar su ɗaya bambancin kawai shi ne wancan arba aka hamasin ɗin za a raba ga wanda suka je yaki a wannan ko arba aka hamasin ɗin ba za a raba ba za a bayar ne za a je ne a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ya sarrafa shi a cikin masalihul musulmi to a kai la ya kuna dulata don kan abin ya koma me sauya hannu bai na lagani ya aminku tsakanin masu kudi a cikin ku. abin da ya sa Allah ya kawo wannan tsari a game da wannan dukiya ba a ce a raba da kowa ba aka ce ga iyaka wanda za a ba don ka a waye gari kudi su koma suna kewayo ne tsakanin masu kudi kawai shi yasa aka ce a ɗiba ga waɗanda za a ba ga iyaka wanda za a ba a irin wannan wato kamar nassi ne a kan illa an nassanta illar ne da aka sa kai kai dinnan ta ta'ale ne ya sa an faso da ce kai ma'anar lani wa an kada ba da a ai wato akwai an wadda take a kai Allah ya kuna kai Allah ya kuna an ɗince ta nasarci ya kuna don kada wannan fa'in ya zamo dulatan mimi a wanda za a ringa bayarwa ana karɓa wani magana ya yi tsakanin masu kuɗi kawai dukiya ta koma hannun masu kuɗi kawai talakawa su zama kullum sai ƙara talauci suke to dan a kaucewa wannan shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce ga tsarin da za a bi kuma aka kuma rasulun kawai duk wani abu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba ku ko daga fai'i ne ko wani to ko karba kuma na haku an farko abu da mazala ce ya hana ku daga gare shi to ku bi halin da manzon Allah ya yi mu wata umma a duk wani hali naku ku ji tsoron Allah duk halin ku musulmi a kowane hali yake ana neman ya ji tsoron Allah da halin akwai da halin ba da halin farin ciki da halin bakin ciki da halin mai da halin mai je a ji tsoron Allah ittaqillaha haythu ma kunta Ah, inna Allah shadidul iqab wanda subhanahu wa ta'ala mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba wa lamarin sa shi yasa ku kiyaye saba wa lamarin Allah dan kada ku ga azabar Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ta tashi da bukata to
أغلق والخاتم
alhamdulillah da dai aka faɗa a jiya insha Allah ta'ala goma da rabi da an da kokarin da mu an sai Allah ya goma da rabi da an da kokarin da mu an sai Allah ya fara ko Allah ya fara da amin da ke karantawa da amin da ke an da labaran da Allah ya kawo mu Allah ya hore mana albarkarsa ya yi a ciki da Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya sa mu zama da wanda ake yantawa a ciki Allah ya kankare mana ya yi kuka mu a barka mu sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi musulunci Allah ya tafi musulunci Allah ya mana maganin dukkan munafukai da suke kokarin rusa musulunci ko kokarin rusa musulmi Allah ya mana maganin ko ina suke barka mu sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi musulunci
Sada badi uku.